الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة شهر جوز محرم shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan takwas shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta ba mun kai a darasi na ɗari da saba'in da hudu za mu tashi darasi na ɗari da saba'in da biyar hadisi mai lamba ta dubu ɗaya ɗari ɗaya da talatin daidai shafi na ɗari uku da hamsin da biyu inda mala yake a cikin kitabun jihad mala yake babun fil amri bi taysiri wa tarki tanfir babu ne da yake magana akan umarni da sauƙaƙawa a rika sauƙaƙawa wa tarki tanfiri da kuma barin kore mutane sai ake kore yaushe mai da awa ya zamto kwaɗaitar da al'umma yake wajen janyo ta a cikinsa ba korarsu ba to shi ne al'amuru da taiki sauƙaƙawa a harkar mura'ati na mutanen da ake mu'amala da su an abi musa al-ashari radiyallahu anhu wa mu'adh bin jabal an karbo daga abi musa al-ashari Allah ya kara masa yadda da mu'adh bin jabal shi ma Allah ya yarda da shi an sa'id bin abi burda an karbo daga sa'id dan abi burda an abihi daga mahaifinsa kale yake بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده في سعيد بن أبي بلدة أبي بلدة كان جدا أبي موسى الأشعري wanda ya ba da labarin suman mahaifinsu kafin ya rasu shi ne abin gulda wanda an za ku iya tuna wanda yake cewa ku tuna ma abokin gurasa sanda ya ga suma to shi ne abin gulda cewa an abi daga mahaifinsa abi musa al'ashari kala ya ce ba ta nabi sallallahu alaihi wa sallam jaddahu aba musa shi kenan ba ya ce annabi alaihi salatu wasallam ya aika kakansa abi musa al'ashari wa mu'adan da mu'ad bin jabal ila yaman zuwa yaman ya aike su fa kana sai annabi ya ce da su biyun yattira ku sauƙaƙa wala tu'assira kada ku rika tsanantawa ku rika yin sauki wa bashira ku rika yin mutane albishir cewa akwai aljanna akwai lada mai yawa ga wanda ya bi Allah madaukakin sarki wala tunassira kada ku kore ku zanto kawai kullun azaba kullun wuta kuke faɗa yawwa saboda haka ya kamata a yi a targi wa targi wannan kashi biyu sai ce wata dawa a nan ka kuma da yanzu kanku wannan kalmar ta dawa shi ne ai kunu muttafiqi na fil hukumi ku kasance masu ku rika haduwa wajen ba da hukunci shi ne ta dawa ku haɗu wajen yin hukunci kada ya zamto ku ne shugabanni ku biyu wane ya faɗa wane kuma ya ce ba haka za a yi ba kaga matsala ta faru ke ko aka yi ku biyun sai da su bakin ku bai haɗu ba kamar ka ce talawa a bakin ku ya rika haɗuwa ki wajen ba da umarni ko kuma zartarwa shine ai kunu muttafiqina fil hukmi wala tahtalifa ku rika haɗuwa wajen hukunci kada ku rika saba wane sai ai wallahi yanzu za mu kalla wane sai ba za a yanzu ba yanzu ya ba ku kuma domin daga nan sai a samu matsala to shi ne yake wannan hadisin yana koyar da mu abubuwa da yawa amma biyu daga ciki ko uku na farko yana koyar da mu shi musulunci dinul yusri wal rahma cewa addinin musulunci addini ne na sauki da jin kai sannan ana so duk abubuwan da suka taso to ka ɗauki mai sauki kar ka tsananta musamman abubuwan addini domin ita ce hanya annabi alaihi salatu wassalam wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada sannan hadisin yana so ya nuna ma ba a so ka rika rikon abu mai tsauri wanda zai zo kai ma nan gaba ya dame ka ko ka kasa bayan shekaru sun yi tsawo an ana ce radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala an karbo daga hannun Allah ya kara masa ya jaye shi annabi ya ce yassiru nan kuma jami can kaga bi alifi tasniya mutum biyu abu musa al-ashari da mu'azu nan kuma ku da yawa umarni kawai ku rika sauƙaƙawa wala su asiru kada ku rika sanantawa wa bashiru sannan kuma ku rika yin albishir wala su nasiru kada ku kore kada ku kore babu tahrimi gadari babu da yake magana akan haramcin yaudara in aka fita yaki ba a tata a gurin yaki ba a son kai yaudara banda yaudara an bin umar radiyallahu anhu ma anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle annabi kira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace inna la gadira lalle mai yaudari yunsabu lahu domin algadin shine alladina naqada adahu warware alkawari kamar yadda za mu zo nan gaban mu kaga ai abu da ya zo annabi ya kori banu nabi da banu kai ka da banu kurai za gaba ɗayan su yaudara su kai wata iri ta warware alkawari ba ta dabarar yaki ba za mu zo mu ci ta dabarar yaki ta halatta amma ta warware alkawari wannan ba ta halatta ba ita aka hana innal gadira haqiqa mai yaudari shine wanda za a alkawari da shi ya warware yunzabu lahu liwa'un za a kafa masa wata tuta yawmal qiyamati rana al-qiyama wato da tutar da zai ka san rana al-qiyama ko da za su zo da alama ba sai an ga ba wani kaza bane kawai za ka gane wani ai barawo ne wani dan jiya ne wani dan da bane misali a kiyama za kawai da alama su za ka gani kamar yadda yanzu a duniya an kaga dan zanda da yi gobin da za ka bambance in ka ga dan karota za ka bambance ko ai yara za su iya bambancewa tsakanin dan sanda da dan karota haka rana alkiyama za a bambance masu laifi yu'rafu al-mujrimuna bi simahum za ka gane mujrimai da da alamar su fa yu'khadhu bin nawafi wal aqdam haka za yi alama kurkuru za a gane cewa wannan kaza ne wannan yake da mata biyu baya adalci a tsakaninsu za a gani domin yana zuwa zai tashi da stroke paralyze ma ko zai tashi da jirabin jikinsa a ganye ana wannan tashi hankalin shi kuma a haka zai tashi to shi ne yake bai kalu hadi gadaratu fulani bin fulani ana ganin cutar nan sai a ce wannan yaudararwa na ɗan wani wa ai wannan alama tutar gidan wani kan wani ce da kake gani shine to Allah ya ce shine ai ayan nan da cikin abbar wa in ma ta hafanna min qawmi khiyanatan ku fabbi ilayhim ala sawa inna la la yuhibbu al-qadini idan kana jin tsoron ha'inci daga wasu mutane wato yadda suka zo da wannan yaudarar ta to yadda suka zo ma karama musu a haka domin Allah ba ya san kai ne ba zai yi kuma sun zo da yaudara ka kyale su cutar da kaiwa kamar yadda za mu ji kamar yadda na gaya muku barin nan zai dan tsare yaudara domin aka yi alkawari da ku alkawari alkawarin wato shi ne cewa ku zauna ku yi kafirci ku amma ba za ku ci amanan mu ba ba za ku kashe mu ba sannan idan wani daga cikin mu ya yi je ya yi kuskure da ku za a haɗa a biya idan wani ya daga kuskure daga cikin ku da mu za a haɗa a biya duk wannan shi ne to kuna violating wannan rules din gaba ɗaya kun zama mai yaudara shi ne yaudara algadu mutum za ku ji yahuda da su uku gaba ɗayan su irin wannan suke annabi ya koye su to sai ce babu jawazin khida to kun ji ita kuma wannan babu da yake magana akan ba mu ƙara sa ko ce to irin ana Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala li kulli gadirin liwa'un kowanne mai gari yana da tuta mai warware alkawari yawmal qiyamati rana alkiyama yunsabu yawmal qiyamati za a kafa masa rana alkiyama yu'rafu bihi da wannan tutar za a gane cewa wani bai cika alkawari ba duk zubanin nadir banu kai nuka za su tashi da wannan tutocin rana alkiyama to babu jawazi da qida'i fil harbi babu da yake magana akan halaccin yaudara a wajen yanki ya halatta a yi yaudara to ta halatta yanzu za a faɗa alharbu kuda dabara ce nan za a iya cewa wato dabara eh shi ne hadisi ne karara ga shi nan babu biya an jabi bin abdullahi radiyallahu anhu ma qala qala nabi sallallahu alaihi wasallam alharbu kuda annabi yace yaki dan yaudara strategy kenan ko wannan dabarun da za a fito da su to shine kuda a kai shine irin dabarar da za a yi duk yadda za a yi kowace irin dabara ne kamar abin da wani daga cikin sahabbai yana dawowa yana dawowa ya haɗu da su abu sufiyan a yakin badar ake tambaye da yaya ya ka ga wayancan mutane shi shi da ai wallahi na gan su iya ganin sa ai kaga a ta guraren da annabi ya ce ya halatta a kariya guri uku har da nan ki ai na gan iya ganin ku kowa da makami da kuma abun hawa alhali kun ga a yakin badar abun hawan guda zo ne kwata kwata goma sha ne to amma ya ce na gan su to kaga ya jefa musu tsoro tun daga nan ko kuma a a a, a yakin tabuka da annabi ya ce kowane sahabi a karkasu gashi ba su da yawan kafiran sun linka su sau wajen goma sai sai a karkasu kowa ya je gurin sai kunna wuta ta dindini su kuma kafirin sai suka dauka ai wannan gurin gurin ne haka aka barbazu gaba ɗaya kawai bai fi cikin masallacin nan ba amma an cika unguwar kun ga wannan ayyau da rashi amma ta ne ta dabarar yaki strategy ne na yaki an gane ko to shine to wannan ya tsorata shi kwarai da gaske shi za su karbu da aka wata iska suka rika gudu shi za a yakin tabu ka ga ba a yi ba dabarar musulmi ce ta janyo ba a yakin ba eh dabara domin da an yakin sallin ka domin kaga a hazab aka ce yan maja ne an haɗu runduna sun linka su sama da goma domin duka wannan rumawa da sauran kafirai da kowa yake jin haushi yake zo ɗauki fansa an haɗe kai eh amma da Allah madaukakin sarki ya zo ya karya su sai ya karya su lokaci kankan wane mutum to sai ya ce babu alharbu kuda yaki dan yaudara ne haka ake fassara shi harbi kwarai kuwa daga alharbu aka samu harbi mana domin a wajen alharbu ake harbi shine ba wuce sai an yi harbi kawai kwarai da gaske wanda haka yi to kaga shine muka ce to a ita ƙarya an yi istisna'in ta a wajen yaki da hadisi ya zo gashi na cikin riyadu salihin in an yi ƙarya dan tabbatar da wato nasara ga yaki ba laifi shi da annabi yake cewa baya halatta mutum ya ƙarya an ba gurare uku ba na farko mutum tsakaninsa da iyali shi ma aka ce ba kullum ba dan ta gane za ta raina eh wani lokaci kawai wani abu ya faru kana so ka yi a zauna lafiya za ka iya jeho ko kai jirwaye ne kamar wanka ko ka dijewa ma tun fi kawo da haka kar a yi karyar da za a gane ta karara domin a samu zaman lafiya ya halatta da kuma karya don yaki don jefa tsoro da kuma yin karya don haɗa tsakanin mutane wannan su ne gurare uku shine ma na suke cewa shine ma dai kamar yadda na faɗa a ta'aridu na tasrih shi ma ƙaryar kada ka yi ta ƙarara jirwaye ne kamar wanka ake jirwaye ne kamar wanka babu karahati tamanni liqa'i al'adu babu da yake magana akan cewa an ki mutum ya rika fatan Allah ya kawo yaki eh ya rika fatan buri Auki to wannan ganshi iri ce ne zai dauka na biya ana bi wa radiyallahu anhu kana tamman nabi sallallahu alaihi wasallam al-harba kuda annabi ya ambaci sunan yaƙi da cewa yaudara irin wancan Najeriya wanda alharbu ko da babu karahati tamanni liqa al aduwi babu da yake magana akan burin haduwa da abokan gaba mutum ya duka fata Allah ya kawo yaki wal amru bis sabri ba a so kai fatan yaki ya zo ba a so sannan idan yakin ya zo kuma ana muku umarni da ku yi hakuri kar ka neme shi amma ne zo a hakura a zauna fa idza laqitumuhum fifi inda ligayi yayin gogormaya yayin haduwa ai kaga Allah faɗa ya suratul anfal ya ayyuhal ladina amanu idza laqitumul ladina kafaru zahfan fala tuwalluhum al adbar ko yawa a idza laqitumul ladina idza laqitum fi adan ba ita ba idza laqitum fi adan fasbutu wa kullaha kathiran la'allakum tuflihun ita nake zo in kawo cewa ya ku wanda kuka ba da gaskiya da Allah idza laqitum fi adan in kuka haɗu da tawaga fasbutu ku tabbata kamar yadda suka haɗu da su a badar ba ya niyyar yaki aka fita ba kwata kwata akwai abin da ya kai su daban kuma aka aka yi kaci kudu wadkurullah ku ta ambatan Allah kafiran ambato mi yawa la'allakum tuflihuna ko fa rabauta wa atiyu Allah wa rasulahu Allah yake ku bi Allah da manzansa wala tanaza'u kada ku rika jayayya an riga an haɗu ne jayayya kawai a shiga yaki fatabtalu sai ku kare wata sahaba ya hukum kwarjinin ku da karfin ku ya tafi sai Allah madaukakin sarki kuma cewa wasbiru lalle ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin ubangiji yana tare da masu hakuri to wannan shine to kaga ya bude mana hadisin da cewa ana bi hurairah radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam kana la tatamannu liqa al-aduwi kada ku rika burin haduwa da abokan gaba saboda kawai an ce ma bindiga yanzu an kawo ko kana da makamai ka rika fata kamar yadda Amerika take ta ga makamai yayi yawa har su sana fada suke idan mun babar su ba dan bazin ce wani ce ce makawo to tsaba zalimi in wasu suka dauko rashi da jima kuma sai a je a ba wasu makamai a ba waɗannan a ba waɗannan duka ko kuma za a hada baki da rasha wannan da goyi dan hadin baki ne a guri na wannan su goyi bayan wani wannan kuma su goyi bayan wani shine kawai abin da suke yi yanzu a duniya sai suke gaba ɗaya yanzu zo rusa kowa sai su kaɗai Allah ya kawo to sai yace fa idza laqaytumuhum in ku haɗu da abokan gaba fasiru to ku yi hakuri a daure a cije a zauna ai kaga annabi faɗa ya hadisi Abu Hurairah cewa idan mu taba'al mubikat ku ji ai abubuwa guda uku masu halakarwa annabi yace ashirku billahi wa sayr wa qatl an-nafs allati harama Allah illa bil haqq wa aklu riba wa aklu mal al-yatim fi wa tawalli yawm al-zahf da juya baya lokacin gumurzu ana yake ka gudu sai dai in dan dabara yayi ka juya misali ka san dan uwanka ya lade a nan shine alhamdu kuda a nan sai aka biyo ka sai ka gudu dan a biyo ka shi kuma wannan ya samu dama to sai dai inda irin wannan dabara amma an ka biyo ka gudu wannan kabira ce a cikin manyan laifuka a addinin musulunci sai na bakwai din wa qadafal muhsanati mu'minati lil ghafilat da jiban ka dangajiyar mu kawai ka ganta tana da hijabi kace da niqabi kace waye san ba me kuke yi azabi ne azabi ne kawai kyamar ka da tsiyayya ka da addini ke su janyo haka a to wanda ta tole mini suke da yanzu ita ta burge ka kenan ita ba a san me take yi ba ke ita an san me take yi kenan ita wannan saboda haka ba komai wannan kuskure ne wallahi raunin imani ne ke janyo wannan ka kalli mutum ya yi abu na addini ka soke shi kuma alama ce ta munafiki na'am na'am kaji ko wai a dokar soja a turanci ma idan aka samu sojoji da raunuka wani a gaba wani a baya to wanda aka gani mai rauni a gaban shi ba a ce ba wanda domin wancan guduwa ne haka ne ga ba soja a zaune sarki soja ne ta shiga gonar da ba ta kuri yalla bai saboda haka shi ake ce amma tun da sarki zo da ya yi rutu a duk koke da yawa to shi ne a dama su kuce rubance an gane ko to kun ga kuma sun dauki gomula domin wanda aka gani a baya matsoraci ne gulwa ne amma wanda ya tafi nan aka dake shi a gaba ko aka yi mara rauni a gaba to jari ne wane mutum kagan za ka tunje sai ka shirya kenan ka ba da shiri to sai ce wannan hadisi yana koyar da mu ana kin mutum ya rika fatan haduwa da abokan gaba don baka san ya karshen al'amarin zai zama wace sa ba a so ka nemi masifa a je neman ta ba a so sannan abu na biyu ana so ka rika neman Allah madaukakin sarki afuwa zaman lafiya kenan shine abin da martaba marigayi za ku ji yana yawan faɗa ko da yake magajin ma yana faɗa to Allah ka ba mu lafiya babbar addu'a ce ba wallahi addu'a ce babba Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya annabi ne ba da umarni za mu karanta hadisin yanzu za ku to a rika neman zaman lafiya ko da yake a duniya da lahira sannan wajibi ne a yi haƙuri in an haɗu da abokan gaba sannan wajibi ne a tabbata ba gudu ba ja da baya ana billahi bin abi aufa an karbo daga abdullahi da abi aufa radiyallahu anhu كتب إلى عمر بن عبيد الله يا رجل عمر بن عبيد الله حين خرج إلى الحرورية لو كتن ديو بتدوا بحرورية كنت نقول أي وانا جريني إن دو أنن كوارث إن سكالونا دا نانا يجاتي في ونن مازال أحرورية أنت إيه كيف كوارث كيف بوكو حرمتي مثالي أغاني بوك كيف كوارث ياتي domin su ne masu zafin addini saboda zafin addinin su matan su ko suna al'ada suna sallah ba a yi dole ki zalla wannan shi ne yau sai yake ya fita zuwa wannan gurin anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle annabi tsira da amince Allah ya tabbata a gare shi shi garin a kusa da kufe iraki ba a wannan gurin yake yana kusa da kufa a domin a suka fara addu'a an gane lokacin da suka sabawa sai na ali ina ku iya tunawa shi ma suka kafurta shi ai dan suka koma sun kafurta sai na ali sun kafurta muawiya suka koma su kadai ne musulmai kawai ina da hukuma wai wannan sulhun da aka yi tsakanin muawiya da shine babban dalili cewa akan me za a yi sulhu ina da hukuma illa lillah kuma matsalar da yawan aka samu alaran mumi wanda qur'ani kawai suka sani ba san komai ba na addini sai qur'ani Allah da abba da yin karka buga ya ja aya ta da haka aka rika buga ne har sai da Allah ya taimake shi sun zama har dare suna buga Allah ya taimake shi wajen mutum dubu goma duk suka gamsu da shi suka biyu sauran kuma suka ce Allah ya jira kan bakar su ne kawari a wannan lokacin suna da alamomi na to shine yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'd ayamihi allati laqiya fiha al'adu lallai annabi kira da amince Allah tabbata a gare shi cikin wani sakin wato kwanaki da ya haɗu da abokan gaba in tazara sai annabi ya saurara ko za annabi alaihi salatu wasalam idan ya je zai kai hari gari ko za a gwamna yaki idan rana ta zo za ta yi jawabi baya yaki sai rana ta yi zawali idan ya je gab da asuba baya yi sai an kira sallah asuba a cikin tsarin yaki na musulunci ke domin yana so in ya je wato bakin gari ya in ya ji an kira sallah to da musulmi a garin in asuba sai saboda haka shi ma idan rana ta zo gab da za ta yi zawali sai sai a dakata in ta yi zawali bayan azhar sannan sai a kai haji hatta malaki shin a ce da rana ta karkace ta wata tsakiyar sama sun makama finnas annabi ya miƙe a cikin mutane bakale yake ayyuhan nas ya ku mutane la tatamannu liqa al adu kada ku rika burin haduwa da abokan gaba duk da baga shi fitowa aka yi kada ku rika burin haduwa da abokan gaba wa sallallahu al afiya ku rika roƙon Allah zaman lafiya shine Allah ba mu lafiya da zama lafiya fa idza laqitum amma kuka hada abokan gaban fasbiru ko ya hakuri kun ga ayatin ko cewa idza laqitum fi akan fasbiru wadkurullaha kafiran la'allakum tuflihun sai ce wa alamu ku sani annal jannata ita aljanna da kuke ji da gani ta ga bilali suyu tana karkashin inuwoyin takobi abin nibi wato tana karkashin fita yaki da daukar kalmar Allah aljanna sun magala sannan yace to yanzu kuma sai da cikin umarnin da Allah madaukakin sarki ya yi musu an gane ku umarnin da ya yi musu na cewa واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون قرآن ambatan Allah da yawa to shi ne aka ce wannan addu'a addu'a da yi tana cikin ambatan Allah mai yawa sai annabi ya ce Allahumma munzilal kitab ya ubangiji da ya saukar da littafi wa mujiriyar sahab mai gudanar da girgije girgije da kaga yana gudu to shi yake tafiyar da shi wa hazimal ahzabi sannan kuma mai karya rajina rusa rundunar da karya ta wajibin Allah ka rusa wannan rundunar ihdimu ka rusa su wansurna alayhi ka taimake mu akan to aka ce wannan addu'ar annabi alayhi salatu wassalam ya rika yi aka ce tana cikin zikirin da Allah ya musu umarni su rika yi inna Allah kara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna ko yuqatiluna fi sabilillahi fa yaqtiluna wa yuqtaluna wa'adana alayhi حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به قال الله وذلك هو الفوز العظيم ƙarƙashin wannan ayar za ga wasu malaman tafsiri suna kawo hadisi babu tahrimin qatlin nisa babu da yake magana akan haramcin kashe mata in an fita yaki wasu biyani da ƙananan yara bil harbi a yaki ana abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma annamra'atan wujidat Abdullahi da Umar Allah ya kara masa yadda wata mata an same ta shi ba bi magazin Nabi sallallahu alaihi wasallam a wani taki daga cikin yakokin da Annabi ya ji kaga Annabi da cikin yake magazi gazuwa maktulatan an kashe ta ba an kara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi ya inkari katilan nijai akan kashe mata yace kada ƙara kashe mata an fito yake wasibiyan da kananan yara annabi ya hana saboda haka kun gani cewa annabi baya bari a kashe kananan yara da mata to wajibi ne a yaki kafirai hadisin ya nuna haka an gane ko yawa sannan kuma ba a yakan yara ba a yakar mata da kuma tsofaffi wanda suka tsari da wanda suke cikin gurin bautar mutum ya shiga soci ya buya ko bukata yana ta bauta ba a kan ko da ba musulmi ba ne yawwa ƙananan shi ne a yi dama kullum abubuwan da za ka a jirka ne in ta saki wannan bambam ƙananan yara ne da mata a musulunci babu wannan ko musulmi ne suka kai hali suka yi haka sun saba wa Allah to su kuma wayannan mutanen kullum ƙananan yaran da mata suke kashewa kullum babu jawabi katilin nisa to babu da zai magana akan halaccin kashe mata to ga inda ya halatta a kashe wasu biyan da kananan yara fil bayati min gairi ta'ammudi to kaga nan ana magana akan idan suka je suka zauna kun fahimta da kyau ku a gidajen waɗanda za a kai wa hari ba tare da niyya ba wasu kafirai manya sun riga sun kuya da aka kai wa kafiran hari sai aka hada da zuwa nan ba niyya wace shine min gairi ta'ammudi su suka eh saboda haka su suka je suka zauna a cikin su kuma wayannan mutanen dole a kashe su waɗanda suke sun cancanta a kashe su ba kuma san da su ba ka kai hari ta hada da su to wannan babu dai na menene yawwa to kaga wannan shine abin da wakili yake kira falatar dani ko su saboda haka wannan ba ruwan ba da niyya ba su suka mai matsayi a jikin in suka fito kuru-kuru a kan su ba mai taba su yawwa an sa'ad bin jassama qala man radiya nabi sallallahu alaihi wasallam bil abwa annabi kira da wanda Allah tabbata a gare shi ya zo wucewa ta gaban ma abwa shi kuma wani gari ne wanda yake tsakanin Makka da Madina gari ne da wato mutum gari ne mai ganuwa yana da yawan mutane inda inda nana ne na tara su ko yawwa abuwai gurin da ake cewa ni an yi gazuwatul abuwa sai ce auki waddan ko kuma waddan shi ma guri ne yana tsakanin maka da madina shi ma tsakanin kusa da abuwa din tsakanin da abuwa mil takwas ne eh mil takwas ne ya fi kusa da jofa wannan miƙatin mutanen afirka ko yawwa inda ya dilmi a ruwa yanzu gaba daya jofa to sai ce wasu ila na ahalin dari yubayyituna min al-mushrikeen an gane ko yubayyituna sai aka yi masa tambaya aka yi tambaya aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam tambaya akan mutanen da suke a cikin gidaje amma suna kwana a cikin gidajen mushrikai mutanen da suke kwana a cikin gidajen mushrikai kaje suka haɗe da su kawai mata da yara da ƙananan yara da mata da mushrikan da aka haɗu guri ɗaya ana kwana sai aka yi annabi tambaya akan irin wannan fa yusabu min nisa'ihim irin gidan kan dudin nan kowa yana da aka tashi kai hari sai aka samu mata matan mu gidan wa zararihim da kananan yara kada sai annabi ya ce hum minhum duk suna cikin me yasa ba su ba gaba ɗaya hukuncin su ɗaya shine kawai wannan hadisin yana nuni akan halaccin kai wa kafirai hari baktatar eh mufaja'atan ba sani ba wato ba tare da sanin su ba sannan hukuncin ƙananan yara kafirai da matan su hukuncin su ɗaya da iyayen hukuncin su ɗaya amma kuma a lahira hukuncin su zai sha bambam ƙananan yara domin muna da hadisi ingantacce wajen kai hari wayannan ƙananan yaran da aka kai wa iyayen hari suna tare da su da hukuncin su ɗaya a duniya amma a lahira da bambanci nan je lahira za a ɗebe su kamar yadda annabi ya fara suna cikin mai kafalatu ibrahim alayhi salatu wasalam za a zo a yi tawari a jarrabe su Allah ya sa sun ci jarrabawa shi kenan in ba su ce wacce bota kamar yadda hadisi ya nuna hadisi ingantacce a duniya hukuncin su ɗaya a lahira kuma da bambanci babu jawabi kadai a shijarul kuffar babun da yake bayani akan halaccin yanki bushiyin kafirai wa tahriqu hada qulin wannan mujito annabi Umar radiyallahu anhu ma qala halaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nakla bani nabiy annabi alaihi salatu wasallam ya quli da binan bani nabiy wa kada ya yayyanke su kuma wahiyar buwairatu ita ce buwaira guri ne wanda yake tsakanin maka da madina da taima an gane ko yawwa wajejen wajejen masallacin kuba daga wannan gurin in ka san tarihi in mutum ya je ka tambayi dan gari zai nuna ma hanyar gurin wajejen masallacin kuba to sai ce me ya faru sai sai ce wa fa nazalat sai aya ta sauka ma qada'atun min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha wa bi idnillah me ga da ce wani kudi al-fatikin ko yawa Allah ya ce ma qada'atun min linatin duk abin da kuka yanki na dabino lina ana nufin dabino amma ban da ajuwa duk dabinan nan sunan kawai duk sune lina duk abin da kuka yanke na dabino aw taraktumuha ko kuka bacci qa'imatan a tsaye ba ku yanke ba ala usuliha akan tushensa fa bi idnillah kun yi haka ne da izinin Allah ake ga yawa ka kai wali yuqdi al fasiqin kuma an yi haka ne dan a wato kunya ta fasikai domin bayan an zo a banin nabi abin da ya faru annabi ya tura sahabbai alaramomi su 70 ya tura su je su dawa a garuruwa kafirai suka bi su gaba ɗaya suka yanka su banda mutum ɗaya ya zala ko sabuwan bin umayya ibnu umayya uwayyar bin umayya an gane ko saboda haka shi kadai ya iske shi shi ma ba shi ma guduwa ne to a dawowa saboda ya ga an kashe yan uwansa gaba ɗaya a dawowa ta hanya kawai sai ga wasu mutum biyu sai ɗauka ‘yan ƙabilar wayannan mutanen ne da suka kashe masa ruwa kawai sai ya far musu tunda ya fi su ƙarfi da dabaru biya kashe su ana zuwa ba an kara ba sai a gano ashe da ya zo ya ga annabi alaihi salatu wasalam sai ai an kara cewa ashe banu kilab ne su kuma banu kilab kafiran amana ne akwai yarjejeniyar zaman lafiya da su kun fahimta da shago kun ga sai an biya su biya sai annabi ya je ya samu banu nabi wannan yahuda nan gefe tunda anan an yi kulle yarjejeniyar zaman lafiya da ku dama a yarjejeniyar zaman lafiya shine idan na taro na je na yi ta'adi tare za mu biya muka yi kuskure kai na wani abu tare za a biya kuma kuka yi kuskure tare za mu biya sai annabi alaihi salatu wasallam ya ɗebi sahabbai sai ku zo mu je gurin su mu karɓo mu haɗa a yaɗin zuya a biya ba mu kila biya wa'annan mutum biyu bayan sun dawo annabi alaihi salatu wasallam ya ce su dakata aka yada zango sai ta ya samu barin na zai su suna gefe da ya je musu wannan magana sai suka ce to su barin na zai suna koma gefe suka ce kun ga mu samu dama ya tsaya a gefen wani wani gida mun samu dama a samu wani ya hausa mai su da sako wani atin akwai yadda ne zaman lafiya ba tsakanin kawai sai mala'ika jibri da ya zo gaya wani ce ta kika ba gurin an gama shiri kawai za a tafi dutse su kuma ta abai ba san ma me ake ba domin ya ce su jira bari ya kawai sai hango annabi aka yana ta sauri sahabbai wani ya gaya musu ga annabi tun ya bar gurin ba yana ta sauri ana ta bin sa me ya babu ya rasulullah sai da yi zafi yake musu kowa ya je shirin yake wayannan mutanen sai mun kore su gaba ɗaya daga cikin garin nan saboda sun karya alkawari shine wannan wato gadara kenan ta baya da muka ji sun warware alkawari to shine ba ka ja ka ɗebo makamai annabi yace a kewaye su ba fita ba shiga ana ka samu talatin ba shiga ba fita ai a kewaye su kawai su wanda ya zo zai fita a gaba ne to shine da aka zo ana kewaye da garin sai annabi yace duk wannan da binan nan da ba su gobe dukiyar su da bino kira noma manoma ne kwarai da gaske shi za a yi bai wuce za ga da hanyoyin neman kuɗi manya su yake rikewa manya banda yanzu ai banda yanzu da kake jin ko a yanzu ma ai ba su fice a kullun kafa ba ba su fice a cikin bubu sai a wancan bangaren wadai kuwa tsere ke sun bubu sai a nan saboda haka annabi ya sa aka kewaye duk da dinan nan da ya kewaye su saboda sun saboda tsabar kyan garin su ba kusan bishiyu ne suka kewaye garuruwa ko bishiyu na kuɗi wanda za a nemi kuɗi da su bayan decoration ga kuma shi za a nemi kuɗi shi za a ke so mutum ya yi irin wannan a cikin gidanka kana da yalwa bayan ka samu bishiyar da bayan da kwarizin kuma za a samu kuɗi da ita haka yanzu wasu masu dabara suke yi su saboda haka sai annabi ya sa aka rika sassare da dinan sai aka bar wasu shine yahuda suka rika yaɗawa a gari cewa tsaba ta'adi kalli yadda suke ta yi wanda ai ta'adi ne da ɓarnar dukiya shine Allah ya ce ma kana atu min dinatin ba wata bidiya da suka tare aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha ko kuka bar wata a tsaye akan tujanta fa bi idnillahi kun yi haka ne da izini na inda Allah ba wai barna ba ce wali khudiyal fasiqin sannan kun yi haka idan ku kunyata ku tozarta fasikai su wannan yahudawa akan kuma aka yi musu ba shiri gaba ɗaya sai da aka tozarta su gaba ɗaya to wannan shine asali bazun nafi abin da ya janyo kafin mu zo mu ji dalilin banu kairuka banu kuraiza duk da mun taɓa faɗa a wani gurin amma wannan kun ji dalilin da ya faru da su ke wannan ayar a kan ta sauka to sai yake na'am babu tahlilul ganaimi da hadhihi al-umma khassa babin da yake magana akan halaccin ganima ga wannan al'umma kai a keɓe wanda a baya kun ga ba ta cin ganima mu Allah madaukakin sarki yawa alfarma mu ci ganima amma a baya sai dai ta ajiye wuta ta zuci ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo tira da aminci Allah ya tabbata a gare shi yace gaza nabiyyu min al-anbiya wani daga cikin annabawa wani annabi daga cikin annabawa ya fita yaki faqala li qaumihi sai yace da mutanensa waɗanda suke mabiya sahabbansa la yatba'uni rajulun malaka budu amra'atin duk mutumin da ya san ya mallaki wata amarya buda imra'a shine ana nufin wato kinaya ne na mallakar mace kanta duk wanda ya ya mallaki amarya wa huwa yuridu an yabni biha yana so ya tare da ita walan ma yabni biha alhali bai tare da ita ba har yanzu wala ahadin ko kuma ahadin bana buyutan ko kuma wanda ya san ya gina gida walan yarfa su kofaha bai kai linta ba duk wanda ya san yana gini bai kai linta ba bai kai wajen rufi ba wala ahadin yushtara ganaman ko wanda ya san ya ciwo tumakai da awakai au khalifatin ko kuma raƙuma masu ciki wa huwa yantaziru wiladaha yana jira ta haihu sun zo ididi din ya tuka su wannan raƙuman fifi bakaza sannan kuma ya fito yaki fada na min alƙaryati salatul asri ko ke tunan kaga wa huwa yantaziru wiladaha yana jira haihuwar fifi bakaza ko haka ne ko yawwa to kaga shine can bayan shine zai tuka cewa zai tuka ma la ya tuba uni duk wannan da annabi ya lissafo kada ya biyo ni yaki baka za kuma ya fito yakin nan to la ya tuba uni kada ya biyo ni duk wannan mutanen annabi ya musu uzuri annabin zamani cewa su koma wataƙila saboda hankalin sa wajen tsaya guri ɗaya ba zai raba kaba wanda yake sabon aure yau za a kawo ta tari ko shakka babu hankalin sa baya kan abin da za a yi yana kan wanda abu wanda yake dabbobin da za ta haihu shi ma haka wanda yake rufi ga damuna ta shigo ya zo ginin sa dab da rufi shi ma in ya tawo hankalin sa yana kan gurin to shine fa ga zaka ne fito yakin nan to la yake bauni shi za ka dauko wadana min alqaryati salatul asr bayan wannan annabi yayi wannan bayanin kawai zai yi sallar la'asar wato ya kusanci garin dab da sallar la'asar na annabin ba wanda ya guda yakin ya kusanci garin da zai yaƙa dab da la'asar au qariban min zalika ko kuma dab da la'asar din kusa da haka misali la la'asar karfe hudu saura minti goma sun je gurin kusan uku da rabi ko uku da arba'in da wani abu shine qariban min zalika to me faru shi annabin da ya ga haka fa kana likin sai kalli rana sai ce da ita innaki ma'muratun wa ana ma'mur ke Allah ya baki umarni ki je ki fadi ni ma kuma Allah ya bani umarni na dina yayi kaga abu biyu ne Allahumma Allahumma haditha alaina ya ubangiji ka tsare mana ranar nan domin baya so ta tafi faduwa ko kuma ta je ta fadi ba za su ji daɗin yaƙi ba domin cikin duhu ne ba fitila ba haske fa hubi tak sai Allah ya tsare rana yace ta tsaya tak ta daina ci gaba da tafiya ai da ba la shamsu tajri li muttaqillah tafiya take zuwa matabbatar ta hatta fata Allah alaiha Allah ya masa buɗi a garin wato ya shiga garin ya ci garin da yake fa jama'al ganaim sai tara ganima akwai darasi da yawa a ciki to annabi ya gaya wa rana annabin zamanin ya gaya wa rana ta tsaya tak kuma ta tsaya yace to Allah ne mu mace mu biya ki ke ma mu mata ki ki tafi ki ba to ki daka da sai mun gama kuma ta tsaya tak da umarnin Allah madaukakin sarki Allah ya ba shi dama ya je tattaro ganima faja'at ya'nin nara sai ta zo yana nufin wuta idraji kenan ga kina a cikin kautai da ta kula don ta cinye falam ta da'amha da wutar ta zo sai ta cin wannan ganima domin an gaya muku cewa alama Allah ya karbi yakin su shine ne wuta ta cinye ganimar da ta tsaibo gaba daya mu kadai ne muke cin ganima su annabawan baya sai dai su ajiye wuta ta ce fakalin sai ce inna fikum gululan annabin ya biyo ce lalle akwai wanda akwai ne kwanji a cikin wani yayi kwanji ko shakka ba wani ya tafi kayan ganima ya koyi wani abu wa man yaglu la yati mu kuma ga ga to man yaglu la yati ba galla yau bar kiyama mu abu abilin yaki ba wannan sai dai rana alkiyama kawai falibayi ani min kulli qabilati rajul sai annabi yayi doka yace to kabilu ne daban-daban suka biyo ya yace ko ta kabila a samu jagoran su guda ɗaya zo ya dora hannunsa a kanna ya mun mubaya bare bare su zo ina kula ni su bada wakili ina zake zaki su bada wakili haka aka rike yi kowanne su turo wakilin mutum daya in ya zo sai dora hannunsa a kanna annabi fala jika biyadu rajulun biyadihi ana haka wanda ya zo yayi ya gama sai annabin ya ce to koma wani yazo ana haka wani yana dora hannunsa a cikin nan annabi sai makale ba ana nufin shi ya dauka ba a cikin kabilar sa ne yawa fakana sai yace fi kumul gulul lalle a cikin kabila ka aka aka dau wannan abu bali bai ani kabila tuka kaga rage aiki sai yace to yanzu yan kabilar sai bayan sai kowa ya zo kai maza yawwa dan filin da ba kai dake saboda haka to ai hakuri na karar sai ce fa wato bali bai aini kabila tuka kowa a cikin kabila ya to walaji ka yadu rajulaini ana haka sai mutum biyu au talaka ko mutum uku hannun jiya maka lediye diye a cikin na annabi mutum uku nan su suka dauka fa kala sai ce fi kumul gududu lalle a cikin ku ne aka yi ku kuka yi wannan kwanjar faja'u bi ra'si mithl ra'si baqara ana ga dai suka suka kinkimo wani wani katan kai kamar kan kamar kansa amma ne ne min az-zahabi na gol kai ka san ko kudin da yawa ne ai eh kansa na gol ai ai sun gama kudin cewa billionaires ne fa wata uwa suna zuwa suka dora akan ganima faja'atin naru fa akala da ana haka sai ga wuta da gudu ta zo ta kama tin ganima to yanzu yanzu aikin ya karbu thumma halallahu da nan ganaib sannan Allah madaukakin sarki ya halatta mana ganimomi mu ya halatta mana cin ganima ra'a ba fa da mu Allah ya ga raunin mu farai kuwa kun ga raunin ba aka gani aka ce mu muti an gane mun kowa san kuɗi a cikin zauren mutane wa ajazana da kuma gajiyawar mu fa halla halana sai Allah madaukakin sarki ya halatta mana ganima to wannan shine hadisi ina ga da za mu tsaya za za mai zuwa za mu shiga babin da zai magana akan al-anfal ganima da ba za mu jira kashi uku ne akwai ganima akwai fai'u akwai nafulu ko yawa to zai fara da al'amfani ya kalu na kanin amfani to sadi mai zuwa insha Allah shi za mu biya insha Allah ta'ala kamar da muka faɗa in Allah ya ara mana lokaci gobe insha Allah za mu fara karanta littafin amalu da yawmi wal laila kamar da muka faɗa littafin akwai bawan Allah da mataki ne ko auren fara ba ni abin yana bani sha'awa ya tanaji kwafi a gidansa to kuma ana haka sai wani kuma da man kima ya zo ya samu cewa kima zai karu shi sai yake ma Allah ya ce mu shi duk wanda zai karatu da littafin da zai karatu na ce to ai ba za ka ba zai rika kwaje ladan kai kadai ba saboda haka in sha Allah ta'ala muna sa ran duk wanda zai yi karatu musamman wanda suke zuwa karantukan muna sa ran kowa zai sami littafin da ya ga Allah ta to da na ga ai da na gani eh abin nan in sha Allah ta'ala to irin wayannan bayan Allah da muke ta samu a harkar da'awa ko shakka babu suna ƙara mana karfin gwiwa kwarai da gaske muna da ko Allah maka cikin sarki ya saka musu da alkhairi kuma ina yawan fara cewa akwai wato ita da'awa tana ci gaba ne da irin wayannan mutane wayanda za su kuma abin da zai baka da'awa ko yanzu na wai kwafu na sa a kawo mai jirgin jirgin ya kai dubu talatin da biyar da wani yayi magana sai nake masa to gaskiya saba aka biya fulanin wa fulanin cewa wani da wani sai daga ka sai yace to da Allah na hon zai sa wani kotun a ciki mu haɗa da ni ba a haɗa kuɗin ajiya tunda san an riga shi to yanzu na wani da ni da shi za mu biya domin ya zanto duk ran da na yi karatun yana da kotun na lada a ciki domin wancan matasan su coke wata hanya to irin wannan suna karfafa dawa ko shakka ba da su annabi alaihi salatu wasalam ya tiri wa dawa da su sai na Uthman Abdurrahman bin Auf da sauran muna roƙon Allah ya dauki zalunci ya saka wa da alkai kuma kwaɗai ta wanda kuka yi cewa ni a gurina harkar siyar littafi ta fuka gina rijiya Allah dalili ko shi ne rijiya za ta iya kafewa amma ilimi au ilmin yunta ba'u bihi ba zai kafe ba musamman ka bawa mai karantawa akwai dalilin lu'ulu wal marjan akwai wadanda dalilin lu'ulu tun da aka ba su littafin har yau suna ganin su suna zuwa wanda da ba sa zuwa karatun kuma kaga ba karamin jihadi bane sosai da sosai irin wannan shine amfanin dukiya shine amfanin na ga wani bawan Allah ne in kana son yin sadaka ba sai an roƙe ka ba lokaci bayan lokaci kawai idan dukiyar ta zo kawai ka ce kana so a ce littafi a bawo mabukaci akwai su suna da ko da mun san da harkar dawon mu suna nan ba ka iya ziyar littafi Allah domin yanzu littafi kun ga wannan littafi kamar da muka faɗa gashi nan ina yake ban kofi din ka ganshi lulu wal marzan ya fi girma amma wannan ne dubu hudu ne lulu dubu biyu muka rika biyan sa duk da cewa littafi yana da alaka da wanda ya buga da kuma me ake kiransa da kuma muhimmancin littafi yana ta yi matsada akwai wanda suna nan kamar sai na zo da wanda aljawabu ta ki ko gagin masa daya duk da ba kina son dubu ɗaya da nake ke kasuwar dubu ɗaya ne ke ne ban da kai saboda saboda a a wannan yadda ake neman wannan da fa'idodin sa ba in ɗaya bane da wannan to shi yake sa ya tsada an bai da shi ko saboda haka wannan shine abin da nake so mu ja hankali wayannan bayan Allah da irin su Allah ya yawaita kuma ni Allah ya sani ni a harkar na kusan kafin a roƙe ka kai ni ba na ga roƙo gaskiya yawa na fi san irin wannan cewa irin wannan da suka yi mana na fi san sa wallahi ya fi karfafa ta a ciki kuma na fi jin cewa ina da wato horiya na fi jin ina da horiya da cewa ina da wato liberation da ake faɗa yanci da wata fi tafiya kai ma ba za ka ji an dame ka ba cewa wanda ba muka da wata nan da in ba za ba ran da ka bata ba sai kai gori amma nan ba wanda za ka yi gori domin kai ka kawo yawa kuma inna ma nudi ilmukum li wajhi llahi kay la nuridu minkum jazaan wala shukura kaga ba Allah da ya sa mana dole a wajen lafi ai ya ke da a faɗe shi kuma me wallahi bai bayar da mun ido hudu da shi ba har yanzu har yanzu to irin wannan shine la nuridu minkum kaga sai a zama Ahmad ibn Miskin an ce ana da zuwa da mu wani zama da su mun kazo sai nuna ba na ja ba ku misali sai in baka misali da wanda ya gina mun abubuwa a makaranta Ahmad ibn Miskin ne ni a guri da domin la nuridu hatta ka dungurin sassa kuna da su suna hannuna domin kuma sai da neman doka da sharadi kuma yace ya yarda ba ba na san kalaya lallaka da aka koma yi kafin a yi ginin don Allah ta yi gaba da yanzu ni ba na son fitina ma to ka rubuta jerar da abin da haka aka yi ba saboda haka ire-iren waɗannan mutanen gaskiya muna alfahari da su kwarai da gaske muna ba da Allah ya yawaita mana ire-iren Allah madaukakin sarki ya ƙara haɓaka arzikin su abin da suka sa a gaba na alkhairi Allah ya biya musu gaba waɗanda suke da riyoyi kuma ba hali Allah ya taimake su ya ba su arziki ba su ladari abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka kuskure Allah ya yafe mana اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين ورد على جهة إلى أسمك ألا فواز الذي أقول بك الذي ألا فإن الذي iyayenmu da malaman da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka cikin su da gafara kuma sai kuma Allah maka bikin zargi ka ba su ka tsara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani ya'yan mu Allah ka kirya mana su da kallon mu Allah ka tura su a hanya madaidaiciya muna roƙon Allah da sunayen da jarawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure su ko a gaba Allah ka shiga lamarin Allah ka ba mu damuna mai albarka shugabannin mu Allah ka sanya musu tausayin mu a cikin zukatansu Allah madaukakin sarki ka ba mu da yi mutu biyayya Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم
الله أكبر الله أكبر الله